da dukkanin alkhairai da suke cikin wannan rana ta juma'a abinci da yake ciki inda akwai Allah maɗaukakin sarki ya kawar mana da shi mana wanda suka riga mu gidan gaskiya su kuma Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu da rahama kamar da aka saba har kullum mukan kasance tare da ku ni Aminu Khidir Idris tare da Dr. Abdullah Usman Umar Badan cikin mataye da suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mata a gare shi ita ce Hafsa wanda za mu dora daga inda muka tsaya mu ji menene cikakken tarihin ta da kuma abin da zamu iya kwaikwayo da shi a cikin rayuwarta dakta ta dubai wa Allah da zamu dora akan ta ne zamu tashi akai a wannan satin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإسلام إلى يوم الدين وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Ya tabbata da Allah madaukin sarki da ya sake haɗa mu a wannan majalisi mai albarka kuma wannan lokaci mai albarka. Muna fatan Allah ya fi mana. Allah ya samu cika da imani Allah ya girmama mu Allah ya kare mana mutuncin mu. Rana mulki abinda ba a so Allah ka ne san ta mu da shi. Allah kuma ka kare mu da barna da fasadi. Kusa da mu da ma nesa da mu gaba daya kamar yadda dan uwa mala amina ya gabatar insha Allah za mu tattauna ne akan ɗaya daga cikin iyayen muminai ita ce na na Hafsa binta Umar ibn Khattab Hafsa yar gidan Umar dan Khattab yar gidan Umar dan Khattab Hafsa kamar yadda bayani ya gabata tana cikin manyan manyan mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma umar ibn khattab abokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mahaifinta mun tsaya ne akan lokacin da za ta aure annabi sallallahu alaihi wasallam babin ta ya kokari ya kai labarin ta ga annabi ya kai labarin ta ga abubakar da kuma usman abubakar ya ce komai ba sayyidina usman ibn affan ya ba shi uzuri cewa a yi masa abuwa yanzu bayi da bukatar aure don haka wata rana kuma sai dame shi sai ji ba daɗi ya kai kuka zuwa gurin annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam shi kaga abin da abokanai na ɗan'uwana suka yi dangane da yayana shi na nabi ya ce shi ta ta zama da hafsa wanda wa khairun min usman insha Allah na na hafsa za ta auri mutumin da yake haifa usman shi kuma usman wa ta zawaj usman man hiya khairun min hafsa ya kuma aure wacce ta fi na hafsa alheri bayan wannan umar ya tafi sai ga labari ya zo annabi yana neman na nan hafsa zai aure ta umar ya ce to yanzu na gane karatun na fahimci bayanin zama ya aura wa sayyidina usman yasta ita ce rukayya mai khairun min hafsa bayan ɗan uwanta kansu sannan sai umar sai ya haɗu da sai na abubakar wata rana sai abubakar sai yake tunatar da shi abin da ya faru a da ya ce ka zo kayan magana yarka kayan magana yarka hafsa za ta ji da halayya karka yi fushi da ni abin da yasa ban ce maka komai zan aura ko da zan aura ba na ji kishin kishin annabi yana magana a kanta amma da kai mun magana na san labarin bai zo maka ba falam akun da ubshi ya sirrahu bai kamata ni umar na zama ni ne mai yaɗa sallan manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama walau taraka na ta zama shi da annabi ya bar hafsa bai aure ta ba bai nime ta ba yani take tsakanin sahabbai ta yadda hatta kai ga suna girma junansu suna ba wa 'ya'yansu junansu da wannan suna ɗin kusan zaka ce yanzu ba a fi aiki da ita ba gaskiya zai wahala ka ga mutum ya ɗauki yarsa ya ba abokinsa ni dai ban san me yasa ba a yanzu ne watakila matan ne suke haƙar mazajen mata ka ta yaƙe ka ta ce wallahi ba za ba zai yi ba ya ma za a yi ka ɗaura mata abokinka ita kuma mace abin mamaki wani sirri ne halitta ce ta ubangiji tana iya zama da kowa ta manya ke yawwa ko da ya fi ta shekaru za ta iya rayuwa da shi ko ta fi shi shekaru za ta iya rayuwa da shi kuma a shari'ance ba laifi ba ne don mutum ya aure karamar yarinya karamar yarinya da da ta fi ya fi ta shekaru ba laifi ba ne ya kula da ita ya taimaka mata kuma ma galiban in ana son zaman lafiyan aure ma a ji daɗinsa to dole ne ya zama ya girma yarinyar nan wannan yana taimakawa kwarai da gaske don kaga in ita ba ta da hankali to shi yana da hankali ya girme ta da yan shekaru koya to amma akan makalla ba ka ga dalilin da yasa yanzu ba a yi ko da yake su lokacin sahabban nan da kake ba da tarihi sukan tsaya su kula da matayensu fiye da na yanzu wanda ba su fiye kula ba su ne zama yasa ma abin yanzu ba ya nan kula ai mana ne ne zai gwargwado na san dai akwai yan tabargaza akwai yan ta'adi ina wallahi ana yi ana cutar da mata nan fashe kama ba za ka kuri ka ce kwata-kwata ba a kula ba akwai masu kulawa sosai kuwa da gaske to dama ai ba ka je ka ce ba na sun shi ka ce za ka kai yar ka ko ka ba da yar ka ga wani abokin ka ba sai in ka yarda da shi zai rike maka zumunci ko da bayan baka nan kuma zai mutunta yar ko da kuna raya tare da shi wallahi ba aibu ba ne mutum ya duba wanda ya cancanta cin abokanansa ko sa'aninsa kai ko yayyansa ne ya ga ya kamata ya cancanta ai ba yanda za a yi uba dai a iya fahimta mu uba dai ya ɗauki yar sanji ba da cin halaka ko inda za ta tuba ta kawai dai ka ce Allah ya kawo mu lokacin da shawarar iyaye ba ta da daraja a idan yara kuma ka ce Allah ya kawo mu lokacin da iyaye ba su isa da 'ya'yansu ba kawai amma ma'akarar kalla ba ka ganin iyayen ne tun farko ba sa gina 'ya'yan a kan yadda an sun girma sun zaɓa masu mijin za su aure sai sun girma sai su ƙoƙarin yau da ina tare da kai nan goyi bayan ka tabbas tarbiyyar da muke wa 'ya'yanmu mu muke lalata su sau da yawa mu sake musu na gama mu kyale su mu nuna musu kamar mu ba iyaye ba ne ko ba mu isa ba amma duk uba da ya isa uba na kwarai uwa da ta kai uwa ta kware dole duk girman yaro duk matsayin yaro da nuna masa cewa lalle yana da uba yana da uwa amma kamar yadda ka faɗa ne rayuwa ta turawa zamananci kwaikwayo da wasu kazamai wanda ba su da ƙur'ani ba su da hadisi muka ajiye tarbiyyar da musulunci ya mana muka ɗauki tarbiyyar turawa ko tarbiyyar ƙabilu da muke zaune da su mu musulmi muka ce irin wannan tarbiyyar zamu yi wa ƴaƴanmu kaga ko dole mu ga bakin ciki dole mu ga bacin rai na sha faɗa ina maimaitawa a karatuttuka da wa'azuka da wa'ai sauransu cewa Allah ya kawo fa lokacin da yanzu iyaye ƴaƴan ba su ganin mutuncin iyayensu akan harkar aure me rashin ganin mutunci a nan wasu daga cikinsu ba duka ba yaro zai zo shi ita neman aure malami danka ya girma ya balaga wallahi sai ya kwashi shekara ɗaya biyu yana soyayya da yarinya wallahi bai gaya maka ba wallahi sai dai ka je a nesa cewa ɗanka yana neman aure kuma auren nan zai kuma ko kana so ko baka so sai ya auren nan haka yarinya za ta iya za ta je su saurayi wani ya zo in neme ta sai ta hira sai ta zance da ita wataƙila ma ya tabata wasu abubuwa na kyaututtuka ya kike bantar da yarka da ka wahala a kanta wallahi za su iya ɗaukar shekaru ko watanni kai kana nan fafa nono kawai ba ka da wani kimar da wai ka isa wai a ji tsoron ka ballantana a sanar da kai a wasu ƙananan kesin su haka wanda ba su kai ba ba su da yawa wani lokacin yara 'yan matan suna haɗa kai da iyayensu mata su gani su sai ka ga ita ma uwar gida yadda tana ta soyayya da wani shekara ɗaya shekara biyu ana ta kawo mata abubuwa na alkhairai kuma ta san yarinya ta tana fita a wani lokacin wallahi uwa takan iya sa yarta ta yi wanka ta yi kwalliya ta tafi gidan kanwarta sai a ce maka yarka ta tafi gidan kanwar uwarta ko yarka ta tafi gidan yar uwarta ko ta tafi gidan surukanka wallahi saurayin aka tura mata yaji can yabanta saboda wulakanci da yau iyaye na mata suke yi wa mazajensu su bari 'ya'yansu su kulla alaƙa da samari ba tare da sanin mai gidansu ba wallahi mata suna kulle-kulle a wannan babin na rashin kirki wani ba zama ya yi tagumi kamar zai fashe da kuka yanzu wance ashe har tana zuwa tana zance tana hira da wani wai wai yana tare da ita wai ya saba wai ba za su iya rabuwa ba amma ni ban sani ba yace wani laifi ne muku laifi na ciyarwa da ɗaukar nauyi da walalu ko so ina kira da mata ku ji tsoron Allah ku daina irin wannan ɗabi'a ta bari ana ganawa da 'ya'yanku a ɓoye ubansu bai sani ba komin mugun halinsa a san siyasar da za a sanar da shi a gaya mai ko a haɗa shi da na gaba da shi sanar da shi wallahi mala aminu akwai ciwo kwarai da gaske akwai ciwo kwarai kwarai da gaske ka ji labarin wani yana alaƙa da 'yarka ba a gaya maka ba ni za ka kamar ka buge shi da faskare ba daɗi kuma komin salaharsa komin ingancinsa komin kirkinsa sai ka ji ba daɗi ba a mutunta ka ba a matsayinka na uba ba a mai da kai wani ba a barkar da wahalar kudin makaranta wahalar ɗinki wahalar asibiti wahalar tarbiyya wahalar ci da shan wahalar hididdimin rayuwar yarinya ka gina tarbiyyar yarka kawai sai a je wai don renin hankali sai a haɗa baki da wasu a je a sa yarinya ta ta soyayya kawai an mai da kai manza ba ka abin nan ba irin wannan idan mutum ya samu labari ya lalata alaƙar bai laifi ba bai laifi ba saboda ya za a zo a shiga maka gidanka ba da ba tare da izinin ka ba ko da kuma zakka aka kawo maka ya kamata ka yi faɗa ya kamata ka nuna damuwarka to wannan yana daga cikin wuraren tarbiyya da muke lalata gidajenmu kenan ka ganin matarka ita ta yaƙi ka gidanka wannan gabar kenan Allah sa gani ya tabbata bayan zama da aka yi wata rana manzo Allah sallam wani abu ya shiga tsakanin su rana hafsa ya sallame ta ya ce ta tafi gida ya suke ta sai ga mala'ika jibril ya dawo da zance ya ce ya rasulullah ubangiji na ya umarce ni in sanar da kai cewa an turaji a sankamayar da ita bayan da na kana sauwa mutum kawama waɗannan dalilai guda biyu ya sa Allah ya ce kame da na hafsa ko da ta maka laifi hafsa mace ce mai yawan azumi mai nafila hafsa mace ce mai yawan kiyamun laili sauwa sawama shi ne kaji an cewa yarinya sawama mana mai yawan azumin lafiya ko da go mu yanzu a sama sawama ma ba ta azumi ko kawama ana nufin mai yawan kiyamun laili sifa ce ta matan kirki sawama da kawama sifa ce ta matan kirki masu ibada kuma annabi ya ce mana malakar zuwa ya ce manzo Allah Allah shi sanar da kai wani ya zama jinto ka fi janna la ilaha illallah hafsa matar ka ne a gidan aljanna kaga wannan matar malam analysis wato bincike da lissafi da bin diddigi da malamai suka yi akan wannan hadisin lokacin da nace annabi ya sake ta sai na ga kaman tris kaji ko to wallahi malam malam gwanda da aka yi sakin nan hafsa ta san matsayinta ai kwarai kuwa kenan aka yi kalla wannan yana nuna kenan wani abin in ya faru ko da mara daɗi ne alkhairi zai iya biyo ba ai yanzu mata yanzu ko a yau rayuwar mu ta gobe wallahi wata matar gwanda mijin ya sake ta idan ya sake ta ta tafi gida ta zauna ta zauna ta ji jiki to za ta gane muhimmancin aure a dan ba ta hutun wata shida haka shekara ɗaya kai karaskiya ko kuma a lokacin za ta gane muhimmancin aure yana dawo da ita to sai ta fi amarya ladabi da biyayya ko kuma shi mijin na'am yayin da isa ke ta ta tafi ba ta nan ya ji ba ta nan yayyai ta dawo abu ya gagara to kaga gwanda da aka yi sakin ita yanzu ai ta gane matsayinta a wajen mijin ya ƙoƙo ya gane gidan sun kasa rike masa 'ya'ya ya shiga uku ya rasa yadda zai yi ya yi ta kamun kafa da kannanta da yayyanta har ma da limamin unguwarsu duk ya yi ta kama kafa ka gane eh na'am ita kuma ta rike wuta ta ce sam ka je ka nemi wanda zaka aura da yawa daga cikin wannan kesa na wani lokaci sai ga laifin mijin ne to kaga ai wanda da aka yi saki to zai ta da abin sharuɗa na fitar hankali kafin ta dawo ka san akwai wanda sai da rubutu ba ake gama malami na'am kai akwai tsayayyun mata ai wanda suka san kansu sai da rubutu amma ba ba fazga nake yi ba yo ai gaskiya ne kar wata ta zo ta ce ta ji karatun malam eh ai ya ce in an sake ki sai kin yi sharadi yawwa ko ta dage ko ta dage ta abu- wallahi wannan mijin kika ci zaki ko ta dage sai ta in ya ruga da gudu sai dai ki je shi a a kwatano to Kai kai ga gaba.
nan aka maka Allah ka ce za ta bi to ban sauraro bari mu leka sashin ta mace ta mace mun da sai mu dora a inda muka tsaya روي لك روي لك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج aka maka Allah kana tsakiyar bayani muka leka sashin ta mace ta mace dangane da abin da yake faruwa a cikin gidajen ma'aurata nan abinda muka tsaya a kai shi ne cewa annabi ya auna na hafsa kuma annabi ya saki na hafsa wanda yana tabbatar ma ashe annabi ma yana saki na'am
shi wannan gaba da zamu dauka akwai mata da suke fahimtar musamman ma in malami ne ko mai addini in ya saki sai ka ji ana ai mutanen banza ne matan su da ƙarya ne mutanen banza kajiya take matarsa shi yasa yawanci matan malamai su te musu azama suna jin tsoron su saboda kar a zage su a gari a ce malama ne ya saki matarsa eh kowa yana sake matarsa a garin nan amma wallahi in yau aka ce malamin addini ya rabu da matarsa wallahi malam sai an yi da shi a unguwa an yi da shi a dangi an yi da shi a kaza a ce ai ai ai ƙarya suke ba su aiki da wannan don ga annabi ya suke na nafsa ba laifi ba ne mutum ya zama take ba taimasa ba taimasa abin da yake ba daidai ba ya rabu da ita sau nawa Allah yake jarraba malamai ko masu addini ko manyan mutane da matan manzan sau nawa a ga mutum mutumin kirki ne raya amma Allah ya jarrabe shi da matar- matan banza kuma wannan suna ce tana faruwa ta ka annabawa matan annabawa nawa ne suke taimakon kafirin da annabawan suke yaƙan su ko ba ka bane ba ƙwarai da gaske yanzu mata nan lut ka gani ba tana tare da mutanen masu wata da sauransu to wannan gabar yana son kula da ita sannan kuma na ce wani zai iya ji a ransa ya ce "Ah, ka to ya aka annabi ya sake na hafsa ka hafsa ya kaza to ita kan hafsa go- hafsa gobarar titi ce a wannan ne gobarar titi kai da ba dan an yi sakin nan ba da a turo a zo a ce a faɗi matsayinta mai yawan azumi ne mai yawan kiyamun laili ne kuma matar annabi ne har aljanna ai ita sai da dama mu ta ce kai banda da aka yi wannan sakin to duk abin da kaga Allah ya kaddara wa wani annabi cikin annabawa ko bawan Allah cikin bayan Allah ya kaddara masa to ga akwai hikima ilahiyya a ciki na'am akwai hikima ta ubangiji ta malamin haraji ina magana akan katse da ni ina magana akan wani sakin da ake yi a yau din to alheri ne wanda a yi shi alheri ne ga miji ko alheri ne ga mata sun da kun buga maka misali don haka idan Allah ya sa aka sake ki to sai ki tsaya ki karatu sanin su me yasa aka sake ki su ake ki gyara laifukan ki dan nan gaba karki maimaita kai kuma alaji da kai gaggawan saki nan gaba kan gane yin gaggawa akan saki shi matarka tana da masoya ashe tana da farin jini kafin ta gama idda har an fara kwankwata kofar gidansu masu turo waya da dan text message na gaisuwa da waya da sauransu wataƙila a cikin abokanan kama akwai masu santa yanzu wata manta take gaya mun cewa mai gidanta yana azabtar da ita yana mata kaza yana mata kaza amma ta gaya wa abokinsa yana kokari ya musu sulhu ta ce wallahi sai gashi mutanen abokin mai sulhun fa na fada yana cin hajji a yankin ga abin da zai yi ba yankin ga ba zai yi ba kawai ki rabu da shi banza ne ba zai gyara ba ni kuma wallahi kina gama idan zan aure ki to wannan kaga ma sai kamata a kira shi kuma ba ko a to ai yanzu labari nake baka ai ai wai to ka gane ai dan mutum dan mata su kokari su kiyaye wani lokacin in dai ba mutum mai tsoron Allah ne can ba ka kira shi wai sunan taka da mijinka to sai ya zo ya nemi aure kama ba na barna ta zamanin ta yawa sannan kuma na ce wani lokacin mace in miji ya sake ta kaga tana da dama ta shimfiɗa laifuffukansa da abubuwan da yake na rashin kyautawa ta gaya wa iyaye sai ya daina kafin ta ne kafin ta dawo kaga wannan gwanda da aka yi sakin ta yi bayanin laifinsa kuma an ja masa kunne to wani kuma zan ga yana kokari ya kiyaye amma na gaya ma mata cewa ni fa ban zuga mace cewa in mijinta ya sake ta ta ki komawa ta ce sai da sharaɗi kaza ba in kin ga kin isa kina da ƙwari to ina ba ki yawon wallahi ki sharaɗin nan yafi amma wacce take daga daga ne haka bai ma wani damuwa da ita ba in kika kuskure kika shimfiɗa ma wani abu wallahi ne gaba ya gaba ba zai saki dawowa ba mata suna zaune suna wahala suna cikin kunci suna cikin matsi wallahi mana yanzu akwai matan da sun fi shekara ashirin wallahi ba su yi aure ba ko jiya ta bar Allah ta yi min fata tana abin nan tana cewa ba ta tare da mijinta da rura ta gida nace me rabai ki da mijinki tun yaushe yanzu ke baki da aure ta ce wallahi ba na shekara ashirin da bakwai bai aure ba tun da na rabai a shekara ashirin da bakwai malam wasu matan wani ne wasu mata akwai haƙuri kuma mijin yana nan bai ƙara aure ba ya iya dawo da ita ita kuma tana so ta koma kuma ya ƙi wasu mazajen su kuma yadda kasan dutse haka suke da bala'in tauri suna da kangara suna da fandara ko da yake wanda mai rasa adalci akwai wanda bala'i aka masa oba don haka in ya sake mata in ta kuskure suke ta wani ya gaya mata hajiya in kika kuskura kika bar gidan nan ba wallahi ba za ki dawo ba wallahi ba za ki dawo ba in kin ga kin dawo gidan nan to sai dai ki zo ta riga mai yayin ki akwai waɗanda in sun faɗa wallahi ba sa canzawa irin masu magana ɗin ce to duk matar da ta san mijinta yana da wannan ɗabi'ar wallahi ta ta guji fusata shi da ɓata masa rai a lallaba shi lokaci ne na lallaba maza da lallaba mata ya danganta ga irin kyautar da Allah tabaraka ta'ala ya maka to a nan gurin cikin wannan isa da makaranta tana da hafsa da madalin sallama za mu koyi abin da ake jin shi al'adabul islami ar-rafi'a to ladabi na musulunci tarbiyya islamiyya abin da zai taimaka mana mu zaunar da gidajen mu lafiya ma'auratan su zauna lafiya a samu albuyutu ar-rabbaniyya gidaje da suka ginu akan tsarin ubangiji tabaraka wa ta'ala gidaje da suka ginu akan al-ihtiram girmama juna tsakanin miji da mata al-ihtiram al-mutabadal bayna zawjayn miji ya girmama mata mata ta girmama miji sannan kuma mun fahimci cewa lallai ashe yana da kyau uba ya karantar da 'yarsa 'ya ta koyi tarbiyya daga ubanta daga uwarta da ta haife ta yaya za a girmama miji yaya za a mutunta miji don waɗannan abubuwan sukan iya rike aure shekara hamsin girmama miji da mutunta miji ko da kuwa kin tsufa ko da kuwa kina da wasu illoli miji yana iya zama ya rike ki idan kina da girmama miji kina da mutunta dokar miji kina kare kanki daga fadawa cikin fushin miji aure yakan dade ya dawwama wanda yau shine gidaje yau shine gidajen mu muke kuka a kansu wani babban mutum ya zo yake cewa yake kai mana lamarin mata malam mana lamarin mata Allah ne sauki nace alaji me faru yace kai dai bari kawai yace wallahi malam da ba dan Allah ya kaddara mana muna tare da irin ku nasihohin ku suna zumburan mu ba ai da mun yi ta abi ai nace subhanallah yace ha ba mana ka zauna da mace shekara ashirin talatin wata mata kusa arba'in da ita kun aurar da 'ya'ya fi sabilillahi kun aurar da 'ya'ya amma ta zo ta yanka maka rashin mutunci har yanzu ba ta ganin girman ka har yanzu ba ku daina faɗa ba yace wallahi sai ka ji kamar ka tattara ta gaba ɗaya ka ka danna ta kawai su na ce sai an yi haƙuri ko manzon Allah ma ya yi haƙuri da matansa to ana son iyaye kafin ku kai 'ya'yanku gidan aure ku yi musu tarbiyya iyaye ku ji tsoron Allah ku inganta tarbiyyar 'ya'yanku kafin ku miƙa su gurin mazajen da za su aure su ga wata riwaya ingantacciya da Umar ibn Khattab yake bayarwa tsakaninsa da iyalinsa a gida na ma'adi yana iya faruwa umar yake cewa kullum mashar ƙurashin mutaren ƙurashawa a da na galibin nisa mun fi ƙarfin matanmu mutaren ƙurashawa je umar ibn khattab ya ce da muna madina mun fi ƙarfin matanmu a ashe ana so namiji ya fi ƙarfin matarsa zalunci ba ne ya zama namiji yana da fawa akan iyalinsa in ya ajiye kara ba za a daga ba wannan haka ake so gida ya zama kuma ke hajiya ina gaya miki idan kina jin a ranki kin fi karfin mijinki sai yadda kika sarrafa shi to wallahi tallahi ba za ki ji daɗin aure ba kuma kin yi wa kanki asara wata yarinya ta samu mushkila da mai gidanta mijinta tana zaune da abokiyar zamanta sai ta kawo kukan damuwar ta wajen kishiyar uwarta uwarta ba ta gidan hajiya kin ji kin ji abin da yake mun ni kura ba auren nan ta san me hajiya tace mata tace kina ta shirme a wannan zamani ki je ki samu mallaka kamar ya kinin mallaka
ki je ki nemo mallaka ai mata suna da mallaka malam kamar ya kinin akan wurin lawu a'a wai baka sani ba tambaya na kake ko ko latsa ne kake yi mata suna da mallaka malaminu wallahi malam da da ustazansu da masu niqabinsu da hijabinsu da safar hannu da kafansu da mutanen kirkin su na banzan su da yawan su sai kaɗan da Allah ya zaba suna da abin da ake tashi mallaka kuma neman sa suke neman mallakar miji a mulkushe miji a danne miji a shaƙe miji kai baka kana ta wanka kana saka shadda kana abuwa gida tana nan kawayenta suna tafa da ita hajiya ba musirrin ta mallake ka in ta shimfiɗa ba za ka ɗaga ba kai gani kake soyayya ce ƙauna ce ana son juna ne ana kaza ai ita mace gani take inda ta ce kai kai ka bari ka bari to mallaka ta samu malam suna zuwa neman mallaka ba lokaci kana nuna lokaci yayi amma akwai bokaye masu bada mallaka a damfare miji a mallake shi a hana shi a hana shi tsawa wa 'ya'yansa a hana shi yin kyauta sai an ba shi dama a hana shi yin wani motsi a gidansa kuma matar za ta yi abin da ta ga dama bai isa yi magana ba wallahi sai ma mace ta yi barna wallahi sai wayi gari goyon bayan ta maiki mallaka to aka maka lami maza za su bisa kaucewa ita wannan mallakar da ma su rike gaskiya da amana kuma su rike Allah na'am duk namijin da ya rike Allah ya bi Allah wallahi in Allah ya sa cikin taimakon Allah Allah zai bashi nasara akan akan akan iyalinsa amma zamani yana iya canjawa yanayi yana iya canjawa kuma akwai kula dole ne ka kula kar ka tauye mata hakkinta kai ma kuma kada ka bari a tauye ma hakkinka ni ban ga dalilin da mutum zai zo zauna a gidansa wai bai isa ba da umarni ba ko wani abu ne za a ce a ce a jira sai hajja ta zo bai isa ba bai da decision a hannunsa bai da doka a hannunsa mallaka kenan wannan wata matsala ce mai girman gaske wanda wanda tsakani da Allah da yawa malam maza an zuba su a rijiya da yawan su kuma wallahi za ga mutum kafir kafir da fada da masiba da bala'i ba abin da baya yi a waje amma wallahi a mallake yake an mallake shi a gida ya isa waɗannan halittar da kake gani mata mata a gida suna buga mulkin da billahi azimu ko sarkin garin can wallahi baya yi wallahi nake ga maka kai Allah ne kare mu Allah ce mu ce mu Allah sa mu fi karfin matan mu kamar yadda Umar ya faɗa yace kunna ma ashara quraish naghlibun nisa' da mun rinjaye matan mu amma sauran bayani insha Allah sati ne zuwa nan insha Allah yaya aka yi yanzu Umar ya ce kuma al'amuran sun juya to insha Allah Allah ya yi mana Allah ya yi mana za ku iya turo mana sakon karta kwana a kan lamba sufuri bakwai sufuri biyu sufuri bakwai sufuri biyar biyu biyar uku sufuri sufuri biyu tara sai kuma waya ta kai tsaye da maza sufuri takwas sufuri tara sufuri hudu biyu sufuri takwas takwas biyar sai mata za su iya neman mu akan sufuri takwas sufuri shida shida biyu sufuri sufuri takwas takwas biyar aka mutum lamu ga wani sako da shigo wata mata ce take fatan addu'a kuma take roƙon a karanta wannan sako nata ta ce ita tana da miji amma wannan mijin nata fa a karmakan lahu abu na farko ya kasance Allah maɗaukakin sarki ya ba shi wadata amma wadata duk da haka su ita da 'ya'yanta baya musu har ma yakan iya mata furucin cewa munanan kalamai na cewa Allah ya mata kaza ko magana wacce take mara daɗi ko zagi ko suma haka kuma ta ce ita iyayenta sun rabu har suka rabu suka tsana shi mata albarka ne sannan kuma mijin nata ma baya iya gamsar da ita a wajen hata mu'amalar ta auratayya ba ka makallahu waccan irin kamar tsinuwa ko zagi ko wani abu da yake mata ko ɗebe mata albarka zai iya kama ta kuwa.
to na farko dai ita wannan matar ina ji in na fahimci ka tana kuka akan mijinta ne dangane da matsalolin zamana ta na farko dai mawadaci ne na'am na biyu ita kuma mace ce mai son kwalliya da ado ta birge mijinta na uku tana tuhumarsa baya taimaka mata wadatar sa bata amfana da wadatar ba sai an zo ki kyauta sai a waje ke kyauta inuwar gigiya ne na nesa na nesa ka shaki sannan kuma yana amfani da lafuzar marasa kyau na zagi ko batanci sannan kuma tana zargin sa cewa baya gamsa da ita a harkar shimfiɗa to shi ne cike tambaya dangane da wannan larurori musamman kuma ta rufe da wannan zagi kai Allah wadare wadare din zai ka Allah ya mata saboda wai ya bata naman ta ci ko nama ne bata kuma ban kama a ko ko a wani kawai mace ko insha Allah wadare nama ne nama ko to Allah ya sauki a nan gurin ina kira ga dan uwana maza ya kamata mutum ya ji tsoron Allah na sha faɗa a karatu ina maimaita jama'a ya kamata ku gane aure ko ba bauta bane ba a ce dan ka auro mace ka bautar da ita kai ta gana mata azaba ba amma in an fahimce ni muna da yaya mata za mu aure da su duk mutumin da ya auri wata mace gana mata azaba ya wulatanta ta ito zarta ta wallahi bai da bambanci da wanda ya je yanki tikiti da rasidi wa yarsa a mata haka sau da yawa idan ka zo za ka yi wani abu sai ka tuno ai kai ma kana da yaya mata kuma irin wannan satayya na cin mutunci da shiga hakin wani wato kafin a mutu Allah yake sakayya bayan an mutu kuma ya je kara wata sakayyar ku daina zagin matanku ku daina wulakanta matanku ku daina cin mutuncin matanku ku gaya wa matanku lafaza mai kyau yanzu in banda wani ɗabi'a na irin malam bahaushe mafi latini kawai don ka kawo mace nama ta ci ko na abu kaya kyauta mata sai ka ce wa Allah wa dare ɗinta ko Allah ya mata kaza na'am zai iya yiwa ta yi maka laifi don na tabbatar wannan mutumin wallahi ba abin za a gaya matan nan ba ba ta faɗi abin da ta yi musu bane ka san sun zo tambaya ba sa faɗan laifin su so a nan ni na san ta yi wa miji wani abu ya gaya mata wani Allah wani rai to ni yanzu nan abin da nake son ce maza dole ne ku zama masu haƙuri yanzu nan karatun da muka gama kenan sai kun yi haƙuri da matan ku dole sai kun yi haƙuri kuma mutum yana iya rike mace saboda wasu ɗabi'unta ya haƙuri da munanan halayenta ya rike ta saboda wasu ɗabi'u na ƙwarai ba ga annabi ya cike na na hamsa ba ba ga shi Allah ya ce a dawo da ita tana yawan sallar dare tana kiyamun laili tana azumi da sauransu ba to a daina faɗin kalmomi marasa kyau abu na biyu me amfanin wadata da Allah zai ba wa mutum bai taimaki matarsa ba qur'ani cewa ya yunfiq du sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha me wadata ya ciyar daga cikin wadatarsa me abin kwalliyar mace ka ce wai ba za ka siya wa matar kayan kwalliya ba kuma ƙarshen abin akan kan ya ƙare wallahi a wannan babi mala amina ana cutar da mata wallahi ba a sai musu kwalliya ka faɗa kan ka tsaye wallahi maza suna shiga hakin mata ba sa sai musu kwalliya suna son kwalliya amma ba su sai musu turare ba su sai musu hoda ba sa sai musu lalle ba sa sai musu ɗankuni ba sa sai musu gazar ba sa sai musu sarƙa sau yanzu a garin akwai manya-manyan shaguna da ake sai da sarƙoƙi na mata da wani sauransu ba za ka namiji ya je na mun zaɓa ya zaɓa matarsa ba saboda tsabar al'adar mu mun kashe wannan taimakon wannan sai balarabe shi yake wannan ko kaza shi yake wannan su mace Allah ya yi wa mijinta wadata za ta so ya rubuta mata yanzu amfanin arzikin da za ka iya ninka ba su ji daɗi ba wannan ban goyi bayan sa ba kuma ba daidai ba ne kuskure ne kuma ke sai kin yi haƙuri matar abu su ita ma ta kawo ƙarar mijinta gurin annabi cewa لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بنية abu su fiyan ta ce yana da shi baya bani abin da zai ishe ni ishi yayana ke ma irin tabbayar da ke kenan ke yanzu nan kika ce baya kulawa da yayanki annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da ita in kin samu yadda za ki ki wuya ki ci abin da zai ishe ki da ke da yanki ba satan ki kai ba kana ce malam ya bada fatuwar satan fa amma nan in ma satan ce halattacciya ne ke mai wannan tambaya inda yadda za ki samu inda za ki wawuri wani abu a cikin kuɗin mijin nan naki ki sayi mai da gazal da hidimar yaranki kayan makarantar yara dan abinci da yara za su yi makaranta da ra kawai ya halatta Allah kiyaye kuma ranar da za ku haɗu Allah ya tsare miki mutuncinki da darajarki annabi ya bada fatawa wa matar Abu Sufyan ta ɗauka kenan wannan yana nuna mana ana iya samun ne namijin da yake yana da shi amma yana da ƙwallo baya bayarwa su ɗan zarar ɗin na dubu ɗaya na ɗari biyar dubu biyu dubu uku da ake zarewa a cikin aljihun miji in dai ka fahimce ni kamar amin ka fahimce ni yawa in dai hidimar gida aka yi baya bayarwa ne baya taimakawa baya agazawa baya yi aka dan zara to wannan halal ne ko ba ta da in ya gani malam kuma za a buɗe wata kofar da tafi wata ai yanzu gashi na yi wa'azi a ya kamata ya ji wa'azi ya sani in dai ya kama matarsa dan mutum ya kama matarsa dan zara yan dubu ɗaya yan dubu biyu kuma ya bincika ya ga hidimar gida take ba a dashi take shiga ba kaga ai ya kamata ya daga mata kafa ya kyale ta wallahi ba laifi bane kuma ka yadda da ni cewa akwai mazan da ba sa sauke nauyin da ya kamata kuma suna da rufin asiri da wadata akwai namijin da yake saboda gudun wannan zarar din zuwa ya aka dinga masa dinka masa gajerun wanduna ya dai tailor sai dinka masa gajerun wanduna ya sa masa zip idan ya ya dawo daga kasuwa sai zube kudin sa gajeren wannan sa sai ya kwanta kuma gajeren wannan irin na gaban cinyan nan ne in ya kwanta sai ya kwanciyar makai ba sai zuba hannayensa guda biyu sai idan ne wata nan ya ji ana ta mirgina shi ya ce ana su tsaki tsaki ki gaba ne ta yi ta kokarin mirgina shi ga maka dan dai ta samu ne da dan murmura abin da za ta wada wani ko bawan Allah dama in ya zo kudin sa aljihun riga sai ya rataye kana shiga bacci zancen ka ya kare za ka gamu da beraye da gasiyoyi su ta jido wallahi in dai mace tana cikin wannan yanayi na matsi ba kayan kwalliya ba kayan abinci ba na kwarai ba ko kuma ba wani yalwatacce ba yara ba kula da su kuma ga tarin dukiya wallahi duk inda ta samu ta ɗiba ta ta addu'a kuma Allah ya mata asiri ranar da ya bayyana akwai wani ustaz wani malami a kusa da su to sai ta yi bayani sai ya zo ya abin nan amma dai a biya hankali saboda mazaje yau ba su yi karatu ba da sun karanta sunna sun karanta sunnar annabi sun san wannan to da miji zai zo ya kima ta saka nan ba so a ƙarshe abin da nake cewa wannan mata tambayi ta cinye mana lokaci ta yi haƙuri ta bi mijinta kuma ta yi addu'a Allah ya gane da shi sannan batun harkar auratayya da baya gamsar da ita to nan kam ki san duk yadda zaki ki nemo hakkin ki na auratayya lalle ki gamsar da ki neman man magani to na yarda da kai ta neman masa magani da irin nasa na dauke shi tsundum ku tafi wajen likita ki ta matsanta ki gane in ciwo ne da shi to ki hana shi shan maiko dan yana kashe namiji ki hana mijinki shan zaki dan yana kashe namiji dan yawanci matan ku kuke kashe mazajen ku a zabga maka su ga a cikin zokoro ne ko akan wallahi kin kashe mijinki ba zai iya biya miki bukatar ki a shimfiɗa ba ga maiko ai ta abinci da maiko ki hana shi cin kazar turawan nan tana kashe ɗan namiji wallahi fa gaskiya ne ai ba wani boye boye mala aminu wanda mu ga musu gaskiya akan kallah lokacin nan akwai magana ta ta karshe da ta ce wannan Allah wanda rai da yake ce mata ba zai bi ta ba ba zai bi ta ba duk mijin da iza yi matarsa ko yayi mummunar addu'a wa matarsa akan wani abin da ba hakkinta ba zafin rai yasa yayi wannan abin ba zai bi ta ba ko annabi ma ya faɗa sassa me yake cewa duk mutumin da nayi faɗa masa wata kalma bai cancance ta ba to wannan kalmar ta zama kafara a gare shi Allah ya kare shi tsara masa dauka ya dauka darajarsa akan wannan kalmar na gaya masa amma ba za ta bi shi ba so ba miji ba ko uba ko uwa ko yaya ko malami ko wani idan mutum ya faɗi kalma ta tsinuwa ko la'anta ko batanci ga na ƙasa da shi alhali kuma bai cancanci wannan kalma ba bishi da ɓashi rai da yanayin ɗabi'a ya sa mutum yake wannan ba zai bi shi ba yanzu akwai iyaye masu yawan tsinuwa uba mai yawan tsinuwa kullum tsinewa ƴaƴansa yake uwa mai yawan tsinuwa ba zai bi su ba saboda ɗabi'ar su ne masu yawan la'anta ne ba zai bi su ba amma kuskure ne wannan la'antar da ce wannan sabbi zamu daga ta annan sabbi ne yayin lokaci subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na sauraro muna ba da hakuri ga yan uwa da suka turo sakon katta kwana kuma bisa alƙawari insha Allah mun samu dama satin zuwa za mu bi ta kan wayannan tambayoyin saboda muhimmancin su wanda suke ta kira su ma insha Allah sun su tara a satin yanayin zuwa insha Allah Ahmad Gazali ko mu shugaba na mu gaba kiɗa sai a tambaye shugaba ta bangaren shirye shirye buhari isa sai dan muku amin na fidar ibn suke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الجهالة قد غاب مساعينا من لا يفرج كربا